za mu yi majalisi na sha bakwai a cikin littafin adabu a cikin littafin tazyin al-khitab fi adab sual wal jawab kai tsaye adabu sual yanzu ne baitul qasid huna wasanna baitul qasid yanzu ne muka shiga asalin abin da ake magana kansa duk waɗancan shimfiɗu ne muka yi ta yi amma adab din yanzu ne al'ana ta tudkaru al'adabu yanzu za a ambace da dubba ko za a fara ambatansu bi hada wasalna ila zikri adabi su'ali da waɗannan abubuwan da aka ambata mana a baya a matsayin shimfiɗa muka kawo yanzu nan za mu ambaci ladubban tambaya wa qad qalu kuma malamanmu suna cewa adabu sa'ili anfa'u من الوسائل عدب السائل أنفع من الوسائل عدب السائل لدبا دمي تنبيا زي أنفع ثم أنفعنا ووزن أغانا تنبيا سقوم أكرن تدشي أباش أمسا ميكو من الوسائل بيد عن يدمي فهم تدشي زي بي يا فهم تدشي إن إن كجوت تنبيا تو كاكي كشي بيو cikin uku na inda ake son a kai na amsarka domin yanzu sai dai idan wanda zai baka amsar bai san abin da kai tambayar ba sai ya ce maka la adri domin ka fito masa da komai fili so da ka adabu sa'il anfa'u min alwasa'il me fasara wannan kaulin nasu ai idza ta'addaba as-sa'ilu fi su'alihi fassara wannan ita ce idan mai tambaya ya ladabi a cikin tambayarsa واتبع أحسن الطرق كما يبي حنو إن سقى في الشو وتمسك بمكارم الأخلاق كما يقود تعادوجي وأن سكما درجة فإنه ينفع في الفهم توزيع زمياء أمبانا أفهم ترتنبي دي أكثر من الوسائل التي يسلكها المفهم في إفعاله في يد حنو إن دم يفهم تدشي زي بي دومين يفهم تدشي إن كتوت تتنبيع كما يد نفدا تو ka ba da ka nemi ka an baka amsa ma a cikin tambayar taka kashi ne kashi biyu cikin uku kamar yadda al-Imam Abdul Qahir al-Juzani yake faɗi a cikin Dalailul Ijaz yake cewa domin kowace tamba kowace amsa kullu jawabin innama huwa ya'ti min as-su'ali duk tambayar da zaka yi duk amsar da za a baka to daga cikin tambaya take hal ja'a al-waladu mal jawab in haka ne ko in haka ne sai a ce ne na'am ja alwaladu me bambanta tambaya da amsa da hal da na'am la ma ja alwaladu ko kuma ma ja alwaladu me bambanta tsakanin hal ja alwaladu da ma ja alwaladu me bambanta su hal da ma so daga kullu jawabin innama ya'ti min as-su'al duk tambayi da amsar da zaka yi da za a baka su daga tambayar ka take ku je duk ku duba ku gani haka ne ko رجل توضأ إذا توضأ الرجل وبال هل انقضى هل انقطع هل هل هل فسخ وضوءه sai a ce mai na'am fasaha wudu'uhu na'am fasaha wudu'uhu ko kuma la ma fasaha wudu'uhu ko eh ko in fasaha to shine sai aka ce wa hadhihi al'adabu yanbaghi an yaltazima biha kullu sa'ilin fi su'ali waɗannan ladubban ya wajaba dukkan wanda zai tambaya to ya lazumce su a tambayarsa لكنها تكون أوجب على طلاب العلم sai dai sun fi zama tilas waɗannan dubin ga ɗalibin ilimi wato idan wani ya idan wani ya ɗauki waɗannan dubin ya aiki da su to sun zama masa ado ko amma ɗalibin ilimi to shi ba ado ba ne waɗannan ladubban a'a suna zama masa ne suna zama masa tufafi tufafin da za su rufe al'aurarsa amma amma wani wanda ba ɗalibin ilimi ba to ado ne zai yi da su kun za akwai bambanci tsakanin ado da kuma tufafin rufe al'aura ko shi yasa Allah ce ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum kaga tufafi na ka'ida ke yace warisha ne warish wa tawran taqtasili nadhiyashi kayan ado kenan kayan kwalliya kayan da ake sawa na na alfarma sun wuce matsayin abin nan rufa al'aura yanzu kwalliya ake da su to min ha daga ciki ba duka ba wasu daga ciki da zamu yi ambata a wannan yan risala karama istimalu dhamiri al-ghaibi la dhamiri al-mukhatabi idan za ka tambaya ka gina tambayar ka akan wakilin suna na wanda bai nan ba ka tafka ba malami tambaya kuma ka ce shi yayi ba ala gabata malam kai ne kai sata usu billahi ala gabata malam kai ne ka saki matarka Allah gafarta malam kai ne ka sha giya subhanallahi aina al'adab kama ya qawa ala kathirin min at-tullabi kamar yadda yake afkuwa akan dalibai da yawa haythu yas'aluna bi dhamiril mukhatab sai ganzu suna tambayan malami amma suna amfani da wakilin suna na abokin magana tasma wahidan minhum yaqulu mathalan sai ka ga ɗaya daga cinsu yana cewa ya shek tsallakta mara'ataka salatin fi majalisin wahidi kai bai kunan hukumu alaga ta malam kai ne ka saki mata ka saki uku a a zama ɗaya a lokaci ɗaya to ya hukuncin wa hadha su wa adabi wannan mummunan ladabi ne munan ladabi ne fi ta'amuli ma ashiyuha a wajen mu'amala da malamai والأولى أن يقول ذلك السائل abin da ya fi cancanta mai wannan tambayar ya ce ya sheikh rajulun tsallakan ra'atahu ya ce ala gafata malam mutum ne ya saki matarsa ayyu mutum ayyu rajul rajulun la yu'lam shikenan amma ka ce malam kai ne ka saki matar ka saki uku to ya hukuncin ka gani to daga wannan shine da bubban Allah ya karantar da mu wannan duk abin da ya zama na sharri sai ya zama ko da hikaya Allah yake baya danganta shi wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamin as-sadiqin wal khamisatu anna la'nata Allah alayhi in kana min al-kadhibin ويدرأ عنها الأذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين kaga ba a ce alayya ba ma sai ba iltifati ba kawai sai aka bashi yadda yake tafi can ha ha hi hi hi din tafi can saboda sharri eh so daga ana buƙatar a tambaya in mutum zai ko da fa tambaya ce mai daɗi ka gina shi a matsayin wanda bai nan haka ake tambaya amma ba kawai shi kenan mutum yanzu ya ce ai malam kai ne kai kaza ba الأدب الثاني أن يستعمل السائل مقدمة mai tambaya ya amfani da wata gabatarwa tuhi bi ikramil mas'uli qabla isqa'i su'al yayi tambayar da yayi shimfidar da za ta nuna ya girmama wanda yake tambaya qabla ilqa'i su'al tun kafin ya jefo tambayar ta ta mislu akramakallah ahsana Allahu ilaykum ma taquluna fi mas'alati kaza wa kaza haka laraba zaka ji suna fadi akramakumullah a'anakumullah hmm wani ma sai ya kara ce kafakumullahu sharral hasidina sai ya kawo kaga sai a bashi tambaya mai daɗi a bashi amsa kai mai kyau a masa kyauta ma a tambaya ya tambaye ɗaya sai a bashi uku eh to haka ake yi Allah gafarta malam kaman da Hausa kenan ko eh ko alasaini ko alaraini ko da makamantansu na biyu na uku an yakuna su'alu hasanan fil hal ya zama tambayar tana da kyau a wannan yanayin da ake ciki fala yanbaghi su'alu an shay'in kharijiyyin baya kamata mutum ya tambaya game da wani abu can daban yushawishi huhuman hadiri musamman ma ana zaune ya zama ya rikici ta kwakwalwa waɗanda suke nan fatalama a koyi talaba na sha faɗi is'alu su'alan hasanan fil hali wa hasanan fil rijal is'alu su'alan hasanan fil hal wa su'alan wa hasanan fil rijal kai ku yi tambaya mai kyau wadda ta dace da yanayin da ake ciki sannan kuma ta dace da mazajen mutanen da kuke tare da su kakka yi tambayar da za ta zama muzantawa ce ga wani eh muzantawa ce ga wani duk wannan duk wannan in ka karanta a balaga duk a balaga duk wannan balaga ce abinda balaga take karanta da kake ya zama kayi magana da ta dace a lokacin da ya dace a wajen waɗanda suka dace in ka kuskura ɗaya to baka da balaga gane sa'ad da ta dace kai magana a wurin wanda ta dace kai magana a wajensu shi yasa ai daga cin balaga sanin lahjat din mutane sanin lahjat din su na buga muku misali misrawa suna da wani abin nan su kalmar shaba girmamawa ce so da ka da gemin ka da farfarka kawai shikenan sai ku da yawa sai ka ji wani yana cewa ya shaba kai sai ka zata raina ka ne a girmama ta ce maka to daga cin balaga ka san wannan abin din da nasu so da ka sai kai tambaya wadda ta dace da yanayin da ake ciki mai kyau kuma ta dace da mutanen da kake tambaya tare da su an yura'i ahwalul mas'uli ya zama ya kula da halin wanda yake tambaya in ka zo kai tambaya wani zubin mutum baya cikin hali wanda yake mai kyau to sai ka hau tsini eh sai kila ya zama ya goye maka haushin kaza wuce kan me dame ba kai kai ba ya gairi jana wa anal mu'azzabu fikum fa ka'annani sabbabatul mutanajjim sai a maka haka me laifin dan yatsa idan idan idan ka je kai wani abu wanda ya zama na takaici me wannan yayi amma shi ake kaiwa haka ake ba a ita cizon shi ko bai yi laifin komai ba to ka lura da wanda zaka tambaya ya yanayin shi yake ciki an yura'i ahwal al-mas'ul sukunan wa zuhulan ka kula da shi yana cikin natsuwa wa zuhulan ko ko kwakwalwar shi na wani waje can saboda kada ka je ka ne ka taka san barawo ba kai ke mai laifi ba amma ka je kai wata tambayar da za ta zama ta tono maka abin da ba shi kenan bai maka wani raddi mai zafi fararan wa shugula sannan kuma ka kula da shin yanzu farar yake ciki yana zaune ne haka ba yi da wasu ayyuka wa shugulan ko ya shigalta da wani abu in ya shigalta da wani abu ka kyale shi ka masa tambaya كما قال الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه كما يدعى الإمام الفقيه الفقيه الخطيب البغدادي يكي شوى لتابنس الفقيه والمتفقه وينبغي ألا يسأل الفقيه يا كما تطالب إلمي بي كما تطالب إلمي يتنبي مسني با واتو مالمي أن يذكر له شيئا ذي أنبتا مسا وان أبو إلا ومعه سلامة الطبع فاتي سيادو هذا شوى مالمن نن نبي أشياء على فيتك aje ka je tabbayar da za ta zo ta yi yanzu wa faragul qalbi sannan kuma ya lura da cewa zuciyar shi babu wata damuwa ita kuwa zuciya ana gane labarin ta ne ta hanyar fuska ko wa kamalul faham sannan kuma ya zama malamin yana da cikakkiyar fahimta li'annahu idza hadarahu na'isan domin idan ka zo wajen mai tambaya wanda zaka ba tambaya abu alhali yana gangadi aw maghmumam ko kuma yana cin bakin ciki aw mashghulal qalbi ko kuma zuciyar shi ta shagalta da wani abu aw qad batira farhan ko kuma farin ciki ya masa yawa ya kai matuƙa a farin ciki kawai sai ka zo daidai lokacin an ce an biya mishi makka dama kuma bai taba zuwa ba wani malami na Allah ya gafarta mishi yace da aka biya mishi makka su biya aka biya musu yace da suka je suka suka suka gansa a Ka'aba suka rungumi ka'aba suka sa kuncinsu a jikin ka'aba ya ce sai suka fashe da kuka suka yi ta kuka ba mai ba wani haƙuri su biyun saboda ba su taɓa rayuwa a tunaninsu a rayuwa da za su je aikin hajji ba sai gashi an biya musu so daga suka je suka ta kuka kawai suka sa kuncinsu a jikin ka'aba ba mai ba wani haƙuri hawaye kawai ke ta zuba suna kwarara ihu ka gani mashgulul qalbi kakka je yayi farin ciki waɗannan matsalolin su ne hatta aka dauke su ba alƙali bai hukunci a cikin su kada alƙali da manzon su ne ce la yaqdi alqadi hina yaqdi wa huwa ghadban al-imam ibn al-munaqqil a cikin a cikin al-ila eh ya kawo wannan ya kawo sai da ya lissafa wasu halaye sun fi talatin da ba a son ka yanke hukunci a cikinsu to a wajen isdarul hukmi al-mufti bi manzilatil qadi sun yi daidai anan li'anna kilayhima yusdiru hukman min Allah kowannen su wa yuwaqi'u 'anillah kowannen su yana sa hannu ne a makofin Allah iyaka inda suka sha bambanci shi wancan nasa mulzim ne hukmuhu mulzimun wancan kuma hukmuhu mu'limun wancan hukuncinsa alƙali a bai hukumar alƙali bale in ya yanke ya kwakwafi alƙali ke shi ko wancan hukuncinsa mu'limun sanarwa yake mufti mu'limi ne in an ga dama a ɗaukan ba ga dama ba shi ke nan so nawa kake ba mutum fatawa yana fita kofar gidanka kuma ya je tambayi wani kaga kaga shine haka limanci malamai suka ce waɗannan halayen ana kula da su hatta a limanci kakka zo ka shiga sallah kana cikin irin waɗannan abubuwa in ba ya sa'a ba farin ciki ya maka yawa ka yi kabbar harama sai a ji ka kana kana he he he he kawai ka ga magana ta lalace sai ya zama mahaukaci sai a kawo da liman a samu wani a wimtala a gazaban ko kuma cike ke da hushi ya kufila lam lam yaqbal qalbuhu ma sami'a duk in ka tambaye shi a cikin waɗannan abubuwan zuciyar shi ba za ta anshi abin da ya ji ba ta ji ba mun gane wa in raddada alaihi shay'a wa karrara ko da dalibi ko wa in ruddida alaihi shay'a wa kurrira ko da an maimaita masa kuma an sake nanata masa fa in fa in fahima lam yathbut fi qalbihi ma fahimahu kuma wallahi ko da ya fahimta to wannan abun ba zai tabbata a zuciyarsa ba mun gane a tayin sahu manta shi zai wa in ista'jama qalbuhu 'anil fahmi ko da zuciyar shi ta so ta fassara ta ce sai ta fahimta kana zalika da'iyatan lil faqih ila zajar to wannan zai jawo shi malamin fikihu wanda ka masa tambaya sai ya zama kawai ya fusata da kai walil muta'allimi ila al shi kuma dalibin ilimi mai tambayar ya sa mushi ya kusa da malamin malami ya hantare shi ka gobe ba zai sake tambaya ba ka ga yanzu nan malla ta kusa ya gaji so da ka kula da halin wanda za a matambaya ya yake ciki shi ke shi yasa ko alƙali ne in yana cin ɗaya daga cin waɗannan halayen to ya zauna a gida ranar kai ya fito kotu lafiya eh da damuwa yau ba kotu ba zaman kotu ya daga karar sai gobe sun yi faɗa da matar shi to ya zauna a gida sai sulhu kai ya ce zai zo gaban gaban kotu ta banki abubuwa mun gane Allah shi taimake mu to waɗannan su ne wasu daga cikin ladubba mun samu guda hudu daga ciki Allah mu da kucin sarki taimake mu wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in